ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da wannan yammaci ta litinin ko yau litinin 24 ga watan azumi hijiriya 1446 wanda ɗaya kirgen ma 20 ne ga watan march 2025 yau shi ne majalisinmu na 24 yau shi ne majalisinmu na 24 kamar yadda muka faɗa gobe in allah ya yadda rufe tafsiri ne jawabai ne da karanta wasu tambayoyi da wasu bayanai na rufe tafsiri insha Allah tabaraka wataala abin da ya rage mana a target dinmu na wannan shekaran dama duk shekara muna samun yin izo biyu daga gunda muka dauko wanda akwai aya guda daya da ta rage ya cika mana waɗannan izuzzuka guda biyu wanda mun dauko daga tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din kenan zamu tsaya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wata shekara idan ubangiji ya kai mu muna fatan Allah ya kai mu za mu tashi kullu ta'ami kana hillan libani isra'ila karanta mana aya guda daya sai mu amsa tambayoyi da suke gaban mu kuma insha Allah ta'ala na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم الله سبحانه وتعالى yake cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim wannan ayan ubangiji ya bude ta da wasu daga cikin adat min aqwa adat annafi cikin abubuwan korewa mafi ƙarfi a yaren larabci shine kai aiki da lan wanda yake nuna har abada duk da cewa ba dole ne ya fa'idantar da har abada ba amma a galibinsa yana nuna iya ƙarshen abun ba zai yi ba kenan shine kai aiki da lan Allah ubangiji yake cewa lan tanalul birra ba yadda za a yi ku samu aljanna albirra kalma ce wasi'a jami'a ta dullu ala kasaratil khair wa tanawwu'ihi kalma ce da take da fadi wanda take nuna yawan alkhairi da fadin alkhairi da samun garabasa da cin nasara da samun dace a wajen Allah subhanahu wataala to Allah ce ba za ku samu wannan ba to kage an ce Allah ya ce ba za mu samu ba sai mu yi ta sauraro ya za a yi mu samu ya ubangiji Allah ya ce hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kai sadaka ka taimaki mutane ka kyautata mutane da abin da ka fi so ba abin da kake so ba abin da ka fi so in kana so ka samu dacen Allah nasarar Allah samun aljanna shi yasa wasu kawai suka fassara shi da aljanna suka dunkula duk maganan duk wani alkhairin duniya da na lahira ya wuce dan adam je samu aljanna ne ya suka fassara shi da aljanna kenan mutum ba zai samu aljanna ba har sai ya nemi abin da yake so a cikin dukiyarsa ya yi sadaka da shi ya yi kyauta da shi ya ciyar da mutane ya amfanar da mutane da shi in masallaci za ka gina sai ka nemi mafi tsadan filinka mafi kyan filinka a strategic area sai ka je ka gina masallaci matukar dai gurin jama'a sun fi taruwa gurin za a fi amfanuwa da shi in ciyarwa za ka yi ba za ka zo kana cin caroline kai kuma gidanka kana sadaka da gero hatta tun fi ƙomi matu hibbon abinda kake so ka ci ka ji daɗi da shi ake so ka sadakar in mata ce za ka bayar ba za a ce malami ai su malamai ne kawai yadda kake so ka samu mai kyau mai mutunci mai daraja mai karatu first class to malami ma first class zaka nemo masa malam abdurza a wannan wa'azin ba irin na da bane eh wa'azin da ne sai an duba wata jigari jigari a ce wannan ta malamai ce a ba malaman yanzu ba ba abinda ne yanzu banda ne yanzu kuma haka ya dace in kana so mutum ka fifita shi a duk wani babi wani abun ba kai kake so ka jiya maka amma sai ka ce a kai na bar maka duk za mu tattauna ka wanda matsala ne hatta tun figo min ma tuhibbun abin da kake so wa ma tun figo min shay'in komi kankantan abu in dai ka ciyar da shi da neman nufin Allah da neman yardar Allah fa inna Allah bihi alim Allah ubangiji yana sani zai saka maka shi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kamar yadda na faɗa shi yasa wasu malamai suka fassara da albirra bi ma'ana aljanna lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu cin nasarar aljanna bai kun ciyar da abin da kuke so hatta ta tasaddaqu bima tuhibbun har sai kun yi sadaka da abin da kuke so yasa duk wanda Allah ya bashi kudi duk wanda Allah ya bashi rufin asiri to kudin da yake so din nan ya fitar ya taimaka wa marasa karfi kuma a taimaka musu a gurin da ya dace a inda zai yi amfani da yawa kuma lokacin da za a yi taimako ake tattaunawa da ƙwararru wanda suka san meye taimako don a yi aiki da priority dan za ka iya kashe miliyan goma in ka samu ƙwararrun da suka iya kashe kuɗi a miliyan goma na wala miliyan uku sai ya fi miliyan goman ka amfani hatta tun fi gomin matu hibbon ai dole sai kun abin da kuke so za ku bayan wannan ayan kamar yadda na faɗa an yi aiki da akwa siga ta nafiyu annan nafiya fi haja bi akwa sigatin nafiyu lan tanalu birra kwata-kwata ba za ku samu cin nasara ba ba za ku samu aljanna ba ba za ku hatta tunfiqu mimma tuhibbuna har sai kun ciyar da mutane daga abin da kuke so abin da kuke kauna hatta din nan tufidul gaya ai hatta tunfiqu fa hadha al hukmu ulliqa lahu ala shart ulliqa ala shartin والحكم المعلق على شرط يزيد بزيادة وينقص بنقصانه in aka saka abu da sharadi lan tanalu bi hatta tunfiqu har sai kun ciyar to nan gurin shine ake cewa akwai wata fa'ida tufidul ghaya madam al-amr mu'allaqun bi shartin wal hukm alladhi ulika lahu ala shartin yazidu bi ziyadatihi iya yawan abinda kake so iya yawan Ubangiji abin da zai baka mai falala ya ƙara maka. In ka ciyar abin da kake so guda goma, to kasancewa da Allah zai ƙara maka kyawawa guda goma. In muna da ka bayar ko tsaka-tsakiya, to kai ma kai matsaka-tsakiya za a baka. In can ƙasa ka tafi, in ma an karba kenan, sai a ɗauki na can ƙasa a baka, kamar yadda za mu ga wasu hadisai. Kana ƙara ikhlasin son abin da kake so. Ubangiji yana ƙara maka albarka. abdullahi dan umar fa wata baiwarsa ce wata baiwarsa kyakkyawiya iya kyau iya ƙarshe son kowa jin haushin wanda ya rasa wallahi ayan nan yana ya gama shiryawa ya gama saitawa abdullahi dan umar cewa wannan yarinyar zan kyanta ta zan auri kayata Allah subhanahu wataala ya zo da ya saukar da lantana lubir rahata tunfiqu mimma tuhibbun wala haka bawon Allah nan radiyallahu anhu ya yanta ta ya seta yana neman wanda kirkin da zai bawa yace mm, ba dan ayan nan ba ba abin da zai samu ba wani kuma baya son ya fasa tunda an ce abin da yake so ne sai da ya duba wacce ya fi so sannan ya yanta ta ya aurarwa wani babban kissa da ake kawo kan wannan aya din ita ce Abu Talha al-Ansari Abu Talha al-Ansari lokacin da yaji an saukar da wannan ayan lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun yana ji an saukar da wannan aya din sai ya nufo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina da gona kun san inda gonar nan take tana kusa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam gonar a kusa da annabi take balma annabi in yana so ya dan shakata ya sha iska ya samu ‘ya'yan itace da zai amfana da su ya ji daɗinsu sallallahu Alaihi wasallam gonar abu talhatal ansari yake shiga ya shagata duk arzikin duniya a cikin wannan gonar Allah Ubangiji ya saka wa abu talhatal ansari rayuwarsa kankat abu talhatal ansari a cikin wannan gonar yake morewa ga riba da ake samu abu talhata sari yana jin wannan ayan ta sauko lan tanalul birra ba za ku samu zaman lafiya ba ku samu nitsuwa ku samu aljanna ku samu jin daɗi duniya da lahira Allah ya tarbe ku ya saka muku da mafi alkhairi hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai ka cina abin da ka fi so ka sadakar da shi ka te ka bayar taimako da shi sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam gaban masallacin annabi fa central area asalin strategic area kenan city center ko a wasu guraren ya zo ce abanzan Allah gona ta da ake ce mata bairuha ya Allah ya manzan Allah ka san akwai dibino duk garin nan ba wanda ya fita kun san dai waye Abu Talha al-Ansari ga ta kusa da masallacinka in za a yi aikin Allah tana kusa in dukiya ake bukata na hidimar masallaci ba sai an tafi da nisa ba kawai tattaku za a dauko dukiya a sayar a sa a masallaci in jihadi ne ya manzo Allah gashi duk dukiyar da na mallaka babu plaza ba kamfani babu estate babu gurin da ya fita albarka ya manzon Allah karbe ta fi sabilillah karbe ta fi sabilillah practical kenan theory ya sako maza maza ai practical annabi sallallahu alaihi wasallam yace bakhin bakhin ko bakh bakh zaka malur rabih wannan dukiya ce mai riba sai annabi yace akwai shawari dan baka shawari ba dai ka ga mai kyau zaka sata sadakan ba ara an taj'alha fil aqrabin kasata ta zama sadaka ce wa ƴan uwanka na jini ku duba yadda musulunci yake ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذو القربى هي كفارة دسو kaga shi ma sai aka ce ala hubbihi lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun naga gardi a gabana a na kauda kai ne dan ka gadi shi naga gardi a gabana ban san ko zai iya tuna kissan lantana yar malam al abdullahi zaka tuna kissan nan lantana yar malam gardi ne ya ga lantana mun san mun san gidan duk gidan malamai akwai lantana kai ka samu yariya lantana lantana tsaleliyar budurwa ce tayi to kun san lantana lubirra kuma kun san izun alaramma kun san wannan izun kun san yadda yake can cikin gabadin nan yastabshiruna bi nimat kafin gaje yastabshiruna fasabahum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wannan gurin dai ya kalla bai san malam na kallansa ba eh haka yace lantana yar malam lantana ta sun koyar da kai ya ƙara lantana yar malam lantana ta danyi haka malam yaga duk sun hada ido yace haddace ta abaka eh sai ka haddace lantana hadda ta yi kyau sai a saka maka da ita lantana lulbirra kenan hatta tunfiqu mimma tuhibbun annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka saka ta al-aqrabun saka ta wa ƴan uwanka duk riban da aka samu a dauki kashi kaza a tuna ƴan uwanka na jini mahaifiyarka ne mahaifinka ne babanka ne ai kawunka ne baffanka ne wani dan uwanka ne a wata a raba kashi ɗaya kenan kashi ɗaya a dawo da shi cikin gona kashi ɗaya kuma sai ka duba menene a fi sabilillahi zaka saka amma ya zama na kaso mai yawa ya fi tafiya a can in ranar da ka so mai yawa za a ba wa ‘yan uwa ne a yi musu saboda aƙalla yanzu mun rage maka wani vadin a kanka wani nauyi nauyi akan ƴan uwanka kan an rage maka kuma wannan shi ake bukata a ce Allah ya baka dukiya farkon waɗanda za su ce wannan dukiyan Allah ya mata albarka sune ƴan uwanka na jini duk wanda yake da dukiya ya zamana inuwar giginya ce na nesa suke sa mata albarka to akwai matsala a ciki ‘yan uwanka su fara mora ‘yan uwanka ne zama da su ake kama kafa ma a zo gurin ɗan uwanka a ce to mun ji fa abin arzikin nan yanzu ya za a ne ce ka samu damuwa ni ma a wanda ya min kawai ya isa na maka to wannan ɗan uwan ya haɗu kenan amma a ce kai ai ka rabu da shi kawai shege ne an samu matsala an samu matsala ko ɗan uwanka ba zai kashe maka wuta ba to ya zama ne dai ba zai aibanta ka ba kai kana fitar da shi daidai gwargwado ko da ba zai iya yin wani abu a gaba ba ɗan uwanka kuma yana maka addu'a yana cewa wani ai wani ka in yi samu mun samu ne amma a kira ka ya ce kai rabu da shi bai yi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka saka wa ƴan uwanka faqaddama afdala ma yamlik qaribatun min al-masjid fiha ma'un tsayib ga ruwa mai zaƙi ga dibino ga 'ya'yan itace haka kuma ya miƙa ta zuwa ga yankuwansa sai na umar lokacin da wannan ayat ta sauko Allah ya ƙara masa yadda babban rabon da yake da shi a khaibar gona ce babba a khaibar alhamdulillah na je har gonar khaibar daga khaibar daga madina zuwa khaibar a wannan tafiya da na yi din na kwana takwas Allah ya saka wa wani aminin mu kuma ɗalibi a wajen mu bawan Allah jiniyan mu ne ana ce masa Ahmad Aizan da ni da Profesa Mansur Isa Yalwa wannan bawan Allah ya ce malam su iso wanku wannan garin ni ne mai masaukin ku duk abin da ake na masauki tsadan masaukin nan bawan Allah nan karkashin Aizan Foundation ko wani kamfani ne Aizan wala karkashin su duk aka mana sauka mai kyau abinci duk da tsadan abinci haka yi mana duk transport da muka shiga na yi tafiya da ba zai gaza kilomita 1500 a mota ba amma bawan Allah nan shi ya mana ya ce ku faɗi duk gurin tarihi da kuke so to cikin inda muka zaba akwai hudaybiya ina ga za ku gaishe mun je hudaybiya mun yi tattauna tarihin hudaybiya mun shiga khaibar khaibar yanzu kasar yadda take da yadda aka bata da duwatsunta da wannan abubuwa din ko taba taba ce ba har yanzu tana cikin wajen tarihi ne har gonakin su manya manya duk an nuna mana ga inda location din yake ina ga mun dan yi karamin documentary ni da professor Mansur Yalwa to wannan khaibar din gonar da ita yake ji guri ne na arziki gurin dibino sai na umar da ya ji wannan ayin tasa kai zai ce ya manzan Allah wannan gona ta wata kaibar da yadda Allah ya mata albarka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nayi sadaka da ita fi sabilillah yace ita nafi so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'a akwai shawari to manzan Allah yana nuna maka abin da yafi ne yace ka saka ta asalinta ta zama taka ce amma arzikin cikinta kuma ka saka ta wa al'umma su yi ta amfanuwa 'yan uwanka da jama'a duka yani an yaj'alaha waqfan yace ka sata ta zama waqafi ka san ba ma yin waqafi ba mu cika yin waqafi ba waqafi kuma babban al'amari ne wanda ƴan uwanka za su amfana da shi kana raye sannan baka raye ma ƴan uwanka su ci gaba da amfana da shi kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiru Muhammad Awal Albani na Zaria santansa gaba ɗaya saka ta waqafi fi sabilillah amma iyalansa za a ke ciyar da su abinci a ciki kamar yadda ya haka wannan yayi wa kansa yayi wa lahirarsa da ba wakafi ya batta ba da yanzu an ka cancana ta kowa mai gado ya ci nasa kuma da abin da al'umma suke morewa da ya tafi kenan shi kuma tsarin wakafinsa ya ce ɗalibansa su riƙe wani kuma za ka samu tsarin wakafinsa zai ce community ta riƙe wanda za mu zo tattaunawa rabe-raben wakafi a tattauna wani kuma zai ce a familinsa ne su riƙe wani a family ma zai ce wane shi na barwa wakafin wajen nan ya zama shi ne zai ke heading ga yadda nake so wani kuma tun yana raye ma yake tsara kayansa irin su Bilal Phillips da sauran manyan malamanmu su tun suna raye suka yi wakafin kayansu suka saka iyalansu suna kula da ita amma karkashin saka idonsu da shawarinsu za su ce a'a wani ba haka nake so ba ga yadda zaka tafi da ita ga yadda zaka tafi da idan Allah ya ba mutum tsawon rai aka yi kamar shekara goma ƴaƴanka da relatives ɗinka su suke monitoring abin da ka bari na wakafi shikenan ya riga ya miƙe ko baka raye dama a da kai aka nuna ga yadda ake so a tafiyar da ita to Sheikh Albani Allah ya ji kansa shi bai samu Allah bai bashi tsawon ran da burinsa ya gama cika ba don wannan gurin har university duka ya so ya yi ya so kuma wayannan ɗaliban san a ce a gabansa yana raye a ga duk yadda ake so a tafiyar da shi har yadda iyalansa ma su gani ta yadda ko da ya rasu ba ma wani wanda zai saka baki dama an riga an gama gani to Allah bai sa ya ƙara sadin ba ɗaliban kuma suka yi cikin uba Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi Allah ya musu albarka Allah ya saka musu ba wanda zai irin wannan aiki da in ka san wahalan da ake sha a kai wallahi sai dai kai musu addu'an alkhairi to manzon Allah ya ce to wannan gonan kai iri kaza ka sa ta ta zama kwafi iyalanka su shigo ciki suke yin aiki a ciki ma'aikaci a ciki ana bashi salari sannan amfanuwanta kuma a gurin da zai ci moriyanta to nan kuma sai ya ci moriyanta gurgurdan yadda aka tsara misali wani zai yi aure a'a wacce tana da matsala abu kaza nata akwai percentage da ba za a wuce wannan percentage din ba in ka je ka rikito wani abu ya wuce wannan percentage wannan kuma ruwanka to wannan shine wakafi din sayyidina Umar ya saka ta mafi kan dukiyar da yake so radiyallahu anhu haka dan sa Abdullahi dan Umar kamar yadda na faɗa wata abin nan ku yangan sa rumiya yana santa yake cewa laula annahu kariha an yauda fi sadaqatihi shi yake fada ba dan an makaruhi ne mutun yayi sadaka ya koma ya ce a bashi kayansa ba yace wallahi la tazawwajtuha da naje na auro kayata amma lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna haka ya bada wannan yarinya din alga ta mala ka gani ko to yar goyonka ka goya ta yarinya mai biyayya mai ladabi ka ji lalle kai ka bukaci ka auri kayarka sai kuma ga wani bawan Allah na kirki ya zo lan tanalul birra hatta tunfiqu min ma tuhibbun sai ka mika wanda yake so haka ya dace Allah ya ji kan malamin mu ba dan ya rasu ba ba yana faɗi sunansa ba ko in faɗa muku sunansa malam guruntum malam guruntun wani ne aiko masa tambaya ya ce malam mun sun ku malamai akwai bayin Allah a hannunku ina so a sabon yarinya farasal kyakkyawiya mahaddaciyar ƙur'ani a boko ba a magana ya faɗi dukkan sifofin ya ce aikwayin ina da irin wannan ai ba za ma ka samu labari ba ce ba za ka samu labari ba akwai irin wannan ɗin kuma har ka zo guri na ai ba za ma ka samu labari ba to irin wannan da aka faɗa na malam guruntun ɗin haka ɗin dai za a haƙura a ce to kai alaran matun da ka ce hakan ne to kai bari a ɗauka a baka hatta tun fi kwakan abdullahi ɗan umar yayi zaid ibn al-haritha Allah ya ƙara masa yadda ya duba mafi kyawun dukiyarsa da wannan ayan ta sauko kan san sahabbai su aiki ne ya duba wannan ayar sai ta tunani a dukiyarsa wanne ne zai yi daidai da wannan aya ɗin bala ya ce wata mota ce bulletproof iya ƙarshe ba shi ne abin hawa ba kenan ya ce faras ɗinsa dokinsa ne ya ce kawai wannan dokin ya manzan Allah na sa shi fi sabilillah ni komi karantan waɗanda nake da su zan rike su amma wannan da na fi so a je a saka ta fi sabilillah hatta tun figo mimma tuhibbun aka saka ta a cikin sadaka fi sabilillah to shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa ma kana ahabbu ila al-mar'i idza taqarraba bihi ila Allah kana afdalu lahu min ghairihi duk abin da ka fi so in ka nemi kusanci da uban wajen ubangiji da shi da shine kuma za a baka mafificin sa ranar tashin alkiyama hatta tunfigo mimma tuhibbun idan misali kana da filaye guda biyu wannan miliyan goma wannan miliyan goma tabbas a cikin su akwai wanda ka fi so duk da cewa kudin su ɗaya ne to wanda ka ji ka fi so a zuciyarka shi ake so ka bada sadakarsa da shi ne Allah Ubangiji zai maka albarka Sheikh Abdulrahman Sa'idi Allah ya masa rahama yake cewa annal abda bi hasabi infaqihi lil mahbubat yakunu yakunu birruhu shi mutum gwargwadon ciyarwa da yake na kyawawan abubuwa to gwargwadon kuma sakamako mai yawa da Ubangiji zai maka haka kuma sakamakon biyayya da zaka yi wa Allah wannan mi'iyar ne ya dullu ala martabatihi fil imani wal yaqi wannan liskeli ne da yake nuna gurgurdan imaninka na ba da zaka iya hakura da abin da ka fi so ka rike abin da baka so motoci kake da su sai ka duba wacce tafi tsada wacce ta fifita ka ce wani dauke wannan Allah zai kawo min wacce tafita kuma ubangijin zai kawo maka tun daga duniya din saboda me fiƙa na ubangiji ka yadda Allah ne ya baka kuma ka yadda in ka bayar dan santa da kuma neman mafi ladanta wajen Allah Allah ba zai barka tun daga duniya zai saka maka fa idza kanat istiqa thabita bil iwadi wal ajri was thawabi fa innaha yabdul al insanu ahabbu al ashiya ilayhi wa huwa muhtabitun iya yadda ka yadda da ubangiji kake jin girman Allah iya gwargwadon yadda Allah zai taimake ka kake fitar da mafi tsadan dukiyar kake ba wa mutane sannan iya rauninka iya raunin kyautarka ka fita in za ka yi sai ka nemo tsummo kara to iya imaninka iya wannan tsummo karan kenan yanzu da za a ce a je a bada sadaka iya abin da yake imanin zuciyanka kowa iya shi ne za ga ya dauka ya bayar shi sa sayyidina abubakar da ke zuciyar gaba ɗaya 100% cike take da imani da aka ce ayi sadaka sai ya je ko sisi bai rage ba duka dukiyar ya dauko saboda duka zuciyarsa imani ne sayyidina umar kuma a lokacin da ke rabin sayyidina abubakar ne shi ma ya kawo rabi iya abin da ke zuciyarka na imani da iya shi za ka yi shi ne magana da imamu sa'idi yake faɗa a nan wajen sannan in ka yi kyauta kanka kaiwa in ma rowa kai wa man yafkal fa inna ma yafkalu an nafsihi wallahi in kai kanka kaiwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci sai ya ga wani nau'i na dubino wanda ake ce masa isqushis wannan isqushis din saboda lalacewansa mutane ma ba sa ci raƙuma da dawakai ake ba wa su ci sai annabi ya samu wani ya kawo sadaka masallaci ya zuba ga wani ya kawo mai kyau ga wani sai annabi ya gana wani annabi sai ya kalli wannan dibino sai annabi yake cewa inna sahibahu la ya'kuluhu shisan yawmal qiyama wanda ya kawo wannan lalataccen dibinon haka ranan kiyama Allah zai saka masa da lalataccen dibino irin lalataccen da ka bayar irinsa ubangiji haka zai dauka ya baka saboda tsofin kaya da zaka bayar tsofin kaya ubangiji zai saka ma in ma fa an karba kenan in ma an karba iya mai kyau din da ka bayar da iya wannan mai kyau Allah subhanahu wataala zai saka maka ran tashin alkiyama domin akwai ka'ida daga annabi sallallahu alaihi wasallam al-insanu yakunu tahta dhilli sadaqatihi yawm al-qiyamah mutum zai shiga karkashin inuwar sadakansa ne ranar tashin alkiyama idan sadakanka kwano ne fashashe yana yoyo to rana da ruwan sama na bala'i da zai sauko ran kiyama zai bugi kwanonka kuma zai taba ka idan AC ka bayar sabo a masallaci aka sa ake jin daɗi ranar tashin alkiyama karkashin AC zaka tashi inda aka tashi Allah ba ku ku ba a bada kalilan ubangiji ya bada kasiran sadakan sadakan sadakan bahaushe ko ba ga ba ga tsohuwar naira 50 ba tsohuwar naira 50 ka saka hannu ka dauko 2500 dubu nawa ne muke da shi dubu ɗaya da ɗari biyar biyar da ɗari biyu da wannan hamsin hamsin ɗin har ma da ishirin ishirin ka zaro ka yi haka sai ka ga hamsin ne sai kamar ka ɗauko ishirin sai ka sawa mai bara ka ce a ba da ƙalilan ubangiji ya ba da kasiran a haka za ka tashi ran kiyama wanda suka ba da dubu dubu ana ba su dubu dubu ana faɗaɗa musu kai kuma ana baka yagiggiyar naira ishirin saboda tsantsan walakanci fa tsantsan walakanci da bahaushe an koya masa rashin girmama Allah wajen sadaka wani ya fito da dubu dubu ɗari biyar biyar ɗari bibbiyu ɗari ɗari kasan girmansu ɗaya ya tashi ashe shi ɗarin yake so ya ɗauko sai ya manta ashe ya juya kuɗin haka sai ya zaro dubu yana so ya ba da ɗari ɗari guda biyu sai ya zaro dubu dubu guda biyu sai ba mai bara an ce yana busa tabarsa haka ba ake faɗa Allahu alam can mai bara ya yi kwana sai ya ɗauko kuɗi sai ya duba dama dubu-dubun guda biyu ne sai ga ba dubu-dubu sai saura ɗari-ɗari sai ya bi mai bara ce kai mai bara zo kasiran ɗin na baka kawo in baka kalilan ɗin kaga in har yadda ake sifanta bahaushe har ya kai haka abu bai yi ba sannan su masu barin suna walakanta kansu suna walakanta kansu wani mai barin zai iya ciyar da wanda yake ba wa sadaka saboda haka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wasu daga cikin salaf da aka ambata musu an bada labarin su cewa ya kasance yana kyautata wa mutane sai aka zo aka same shi yan baya kenan aka zo aka ce ne? mun zo maka addu'a ne kai ubangiji Allah ya zabe ka wajen kyautata wa mutane wajen yi musu sadaka Allah dai saka maka kana da kyautatawa sai ya ce ma ahsantu ila ahad ni wa na kyautatawa ana ahsantu li nafsi ni a kaina ne wafa domin Allah cewa in ahsantum ahsantum in dai kai abun kware wallahi akan ka kai wa in asatum falaha in kuma mummuna kai ma akan ka kaiwa ka ba wa mutane ka musu goli ka ba su ka musguda musu ana son zaka ba su ka boye kuma ka ba su mai kyau kuma kake musu sadakan me sadakan fita daga talauci ba sadakan anjima ya ƙara dawo maka dan yanzu su zama bayi a gare ka ba in ji malam jafar ya ce ka zama wa aɗa ƙalilan wa akada kai kullum haka ke ka bayar yadda za ka noke gobe a dawo gurinka kai kullum sai an zo gurinka shek usaimin allah ya masa rahama yake cewa ka yi ƙoƙari a rayuwarka kar ka mutu sai ka yi sadaka sai ka sadakan da abin da ka san duk duniya shi ka fi so ko da sau ɗaya ne duk da cewa ayar ba sau ɗaya ta ce ka yi ba lan tanalul birra hatta tunfiqu Allah ya ce fi'lul mudari'i ne hatta tastamirru alal infaqi kenan tunfiqu fil madi wa fil hadir wa fil mustaqbal wa fil mustaqbal haka ake so kullun ne amma malam Usman ya ce kai iya kokarin ka sau ɗaya saboda ya san mutanen duniya yadda suke hatta tunfiqu mimma tuhibbun to akwai matsaloli da yawa karkashi amma da ke yau za mu abin nan kuma akwai tambayoyi da za mu amsa aisha allah kara mata yadda da mai sadaka ta zo gurinta aisha ta yi tunanin me za ta bata ba komai a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam nisan gidan annabi yadda yake aisha ba abin da ta samu sai kwayan dibino guda uku hadisin bukhari da muslim kwayar dibino guda uku kacal wani riwaya ta ce daya malamai suka hada riwayan da ta ce daya da ta ce uku aka ce wanda ta ce guda daya asali da ta je kwaya daya ta samu da ta basu sai ta koma sai ta ga ai akwai karin guda biyu sai ta dauko biyu sai ta kara suka zama uku matan nan kuma ta zo bara da ƴaƴa guda biyu ne bari ku ga asalin min matu hibbuna matan nan da aka bata dubino uku sai ta mika wa yarinya daya ta mika wa dayar ma daya ita kuma ta tsaya da guda daya za ta ci kafin ta ankara wannan ta cinye nata wannan ta cinye nata saboda yunwa ta juya ta kalli yara ta ga kowa cinye kuma kwal idonsu gam yana kan wannan kwaya ɗaya ɗin uwa sarkin tausayi kaga ita ma tana bukata ai in dai ƴaƴanta suna jin yunwa to ita ma wallahi tana jin yunwa ba yadda za a yi uwa ta koshi ta fito bara wa ƴaƴanta a'a sai dai ta ba wa ƴaƴanta su koshi ita ta fito bara to dukan su kenan suna cikin suna cikin yunwa da ta ga sun cinye nata guda ɗayan sai ta raba guda biyu sai ta ba waccan ɗaya sai ta ba waccar guda daya ka san dai tana so hatta tun fi gomin ma tuhibbun har sai kun ciyar abin da kuke so Aisha abin nan sai ya burge ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo sai ta bashi labari sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ai dakhalatil jannata bi sababi dalik ai sabu ne haka Allah ya ce in gaya miki in ta zo maki gaya mata yar aljanna ce saboda abin da ta yi wata riwaya annabi ce anna anna Allah a'taqaha minan nar bi shiqqi tamratin aw bi tamratin wannan tsagi tsagin dubinan ubangiji yau ya ce ya yanta ta ba za ta shiga wuta ba ko da yanzu dai ba aljanna za ta shiga ba amma wuta kam an haramta jikinta tsagin dubino in har ni da aka ban sadakan dubino na tsaga na bawa dan da na aifa aljanna ta tabbata a gare ni ita kuma Aisha me ya tabbata a gare ta radiyallahu anha ina ga wanda zai samu masu jin yunwa mutum dubu ya ce azumin nan gaba ɗaya daga farkonsa har ƙarshe ni zan ciyar da su abinci a mun lissafin abinci kamar yadda muka samu wasu masu kuɗi kwana a wannan azumin do aka yi wani ya ce a lissafa duk mutum ɗaya a faɗi abin da aka san zai ci a wata wallahi da shi da gidansa da 'ya'yansa sai ya ɗauka sai ya bashi haka aka yi ta samu haka bayan Allah suke ta yi wannan mutumin ba shi kenan ba to gaba ta ƙarshe gaba ta ƙarshe shin akwai almubazzaranci a sadaka Allah ce kar mu yi almubazzaranci shin akwai almubazzaranci a sadaka mutum mu ga yana sadaka ta, ta kamar wawa ne shi mu ce wannan almubazzari ne yana bada idan idan yana da miliyan goma masallaci ya zo neman taimako ya ce meye bajet ɗinku aka ce masa miliyan tara da dubu ɗari takwas zai iya ɗaukan miliyan tara da dubu ɗari takwas ya zauna da 200,000 naira wannan za mu ce almubazzari ne bai kyauta ba za mu faɗi haka malamai suka yi saɓani wasu malamai suka ce hatta aikin alkhairi akwai almubazzaranci domin Allah cewa yi wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabili wala tubaddir Allah ya ce ka bawa masu haƙƙi haƙƙinsu da miskinai da matafiya wayannan dai asnaf din amma kar ku yi almubazzaranci a bayarwa suka ce sai ka ce kai sadakan da ka san lalle wayanda aka basu sun san ka basu mai yawa ta yadda kai kuma zaka rage abinda ba za ka zo shedan ya shigo zuciyarka yana cewa kai amma fa ka bayar da yawa yanzu kai kuma gobe ya zaka yi kar ka yi haka ka yi abin da za ka zo ka zauna da iyalinka ce alhamdulillah mun bayar wannan kuma muna ganin insha Allah tabaraka wa ta'ala mu kuma zai ishe mu har zuwa kaza har zuwa kaza babu damuwa iyalanka su zo suna sa maka albarka suna cewa mun ji daɗi da ka bada abu mai yawan nan kuma mu wannan zai ishe mu kafin ya kare kuma za mu samu wanda za a yi gaba haka malamai suka faɗa wasu wasu suka ce a'a sayyidina abubakar ai ya bada dukiyarsa duka sayyidina umar ma da ya ga sayyidina abubakar ya bayar ya ce shi ma bari je ɗebo sauran an samu sahabbai da suka bayar umar ibn abdulaziz sun bayar da naga wannan maganar sai na ce to ni ma ina tare da ra'ayin babu almubazzaranci ya halatta ka sadakar da dukkan dukiyanka ka zauna baka da ko sisi in dai imaninka ya kai da sayyidina abubakar din babu matsala kun gane karatun ka san ko ba zai kai ba in dai imaninka ya kai na sayyidina abubakar din to ka sadakar da duk dukiyar gidanka wallahi kuma ba zai kai ba dan ko sai ka fito kofar gida kai haka ka ce wani abin bashin dubu ashirin mana saboda haka karka yi imaninka bai kana sayyidina abubakar ba bai kana sayyidina umar ba ka kwatanta ka bayar da yawa ka bar kaso da yawa kuma shi yasa sheikh muhammad ibn salih al-uthaymin karkashin biyayya wa iyaye wajen saki idan babanka yazo ce dole sai ka sake matarka shi yasa wani ban Allah ya littafi birrul walidain fi talaq yi wa iyaye biyayya in suka ce ka sake mata dole sai ka bi su ne ko ba dole bane aka kai ruwa rana wajen tattaunawa din Sheikh Usaimin Allah ya masa rahama da yayi tattaunawan yace zaka auro yarinya yarinyar arziki gidan mutunci iyayenta su bayar saboda mugun halin babanka kawai yazo yace a sake ka sake musu ya in sun san za a ce ka sake babanka yace ka sake zaka sake wala ba za su baka yar ba karshe Sheikh Usaimin da yazo sai yace maganan da zan faɗa ta ƙarshe ya halatta ko kuma ya wajaba idan babanka ya ce ka sake mata ka sake ta amma da sharaɗi guda ɗaya in imanin babanka ya kai na sadina umar shikenan kawai in imanin babanka da hankalin babanka da ƙwaƙwalwar babanka da hangen nesan babanka ya san sai yadda sai na umar ya hango ya ga akwai matsala a yarsa a ɗansa abdullahi ɗan umar ya ce ya sake in naka ya kai haka to kai ma ka sake to ƙarƙashin wannan shi ma imaninka ya kai ka sake ai ka je kai sadakar gaba ɗaya dukiyarka to mun ce akwai tambayoyi ɗan kaɗan da za mu amsa da su za mu cika wannan tattaunawa insha Allah tabaraka wa ta'ala tambaya ta farko ya tambaya ya ce me halascin yin jingina da ake bayarwa a harkar keke napep ma'ana mutum yana da tsohon keke napep sai ya kai sai a yi lissafin kudinsa sai ya bayar da shi kakara ake cewa ba jingina ba ko? ana cewa kakara to amma su kakara din suna hada abubuwa da yawa a ciki a cikin kakara akwai higher purchase ko ba haka suke ba akwai higher purchase domin higher purchase ya, ya, inganta ya halatta bai ulmurabaha wannan ya halatta wannan wayar ce za ka saya amma baka da ko sisi ni kuma ina da kudi idan na baka kudi kuma ni kudi na na riba ne idan na baka dubu ɗari na ce ka je ka siyo wannan waya ɗin lokacin da zaka biya ni bayan wata biyar ka bani dubu ɗari da ashirin ko ɗari da hamsin wannan kudin ruwa ne ko ba kudin ruwa ba ne kudin ruwa ne amma na yadda duk irin kayan da kake so za ka saya mu je zan saya maka ni ya zama kaya na saya maka na ɗora riba ta bayan wani lokaci ka dawo min da ribar wannan ya halatta shine bai'ul murabaha kamar da Jaiz Bank suke kamar da Taj Bank suke to akwai kuma haya purchase mota ne zan baka suna cewa al-ijar al-muntahiya bilme wanda za a baka haya amma ƙarshe almuntahiya bitamlik wanda ƙarshe za ka mallake ta shi ne zan baka wannan handset ɗin ka je ka buɗe gurin sai da kayan waya za mu yi cinikin handset za a faɗi kuɗinta dubu ɗari da hamsin ne kai kuma za ka je ka yi ta yin kasuwa a tsawon shekara za ka biya duk wata biyu za ka ke kawo kuɗi kaza kana ajiyewa za mu rubuta kuɗin za a rubuta takarda din za a nemi shaidu amma ba za a baka takardan wayan nan ba yanzu takardan wayan nan mallaka ta ne duk wata lokacin da ka kawo kuɗi ka saka to zai zama ne yanzu ka mallaki kaso kaza na waya din duk lokacin da ka kawo kaza ka mallaki kaza har ranar da aka ce ka gama ba da ta full to sai in ɗauki takardu sai in miƙa maka ya zama ɗari bisa ɗari ka mallake ta wannan ya halatta to mu dawo gabar wannan a gabar wannan tsohon keke nake da shi keke na fef sai na kai za a bani sabo ni tsoho nawa kuɗinsa dubu ɗari biyar da hamsin sabo kuma ko kuma mu ce kuɗin nawa tsoho dubu ɗari shida sabo kuma miliyan ɗaya yanzu na je na sai da nawa za a bani nawa ne 600,000 ni kuma sai in zo da 400 in cika sai in karbi waccan haka ya dace haka ya dace in zo a yi cinikin na abin 600 in ɗauko 400 na cika ta na karbi sabuwa to sai ya zama na ba ni da kudin sabuwar ba ni da cikaton sabuwa amma ina buge-buge na to kaga yanzu nan akwai bai'u a ciki sannan kuma akwai higher purchase a ciki ya ya dace a yi yadda ya dace shi ne a ɗauki dubu ɗari shida na tsohuwar nan a ban a rubuta takarda na baku na sayar muku da ita sai in ɗauki dubu ɗari shida na ba wa mai keke na fef na sayi wannan sabuwar ana bi na dubu ɗari hudu wannan dubu ɗari hudun kuma zan je na ci gaba da juya ta za ku riƙe takardar mallakar keke na fef ni kuma mu saka sati sati nawa zan ke kawowa ko wata wata ko gwargwadon abin da na yi in a cikin satin na samu fiye da haka ma zan bayar in kuma a cikin satin ma na samu cikato na gaba ɗaya zan bayar na ci gaba da mallakan kayata wannan ya halatta in an yi yadda na faɗa ɗin nan amma in yadda aka saba ne kawai a je a ajiye a ɗauka an shigar da wani abu cikin wani abu gaskiya a gyara irin nau'uka ɗin nan na wannan ciniki ɗin wallahu ta'ala ala mai tambaya ta gaba yake cewa malam tambaya ta ita ce ina neman ƙarin bayani akan sunanun rawatib sunanun rawatib sune nafilfili da ake yin su kafin yin sallan farilla ko kuma bayan an yi sallan farilla sai ya ƙara tambaya yake cewa mun samu labarin falalarsu suna da falala shin raka'a hudu na bayan azahar ana jin tambayin nasa yanzu ya tambayi sunanun rawatib sannan raka'a hudu na bayan azahar sune na waɗanda ake yi kafin sallan la'asar ko kuma dai su ana idar da azahar za a yi su sannan na kafin sallar la'arsa su ma kuma daban ne an ji tambayar to na filfilin nan na sunanin rawatif in ba an nitsu sosai ba karatunsu ba zai fito da kyau ba na farko sunanin rawatif da walaha da sauran na filfili dukkansu sunansu ta ɗauwaye dukka sunansu ta ɗauwa'i sallan ta ɗauwa'i kuma sun kasu kashi-kashi a cikin sunan a cikin ta ɗauwa'i akwai sunanin rawatif adda'ima akwai sunonin rawatif ɗin wanda suna da'im ne kullum haka suke kamar wutiri da sallan walaha akwai wanda an sunanta ta ayi ta a jama'a akwai wanda ta ɗauwa'i ne mutlak akwai ta ɗauwa'i muƙayyad wanda aka sunanta a jama'a kamar sallan tarawihi akwai kuma muƙayyad bi sabab kaman shiga masallaci da kuma makamantansu summary din su dai ga sunan kamar haka na farko tatawuyi sun kasu kashi nawa sun kasu kashi kashi kashi na farko akwai as-sunanud da'ima al-mustamirra akwai sunnoni na dindindin kuma kullum a haka suke tafiya sun kasu kashi kashi kashi na farko akwai as-sunanur rawatib din da mai tambaya yayi tambaya wanda ake yin su tare da sallolin farillai wannan shine kashi na farko sunnoni ne mustamirrai amma sun kasu kashi kashi kashi na farko sunanur rawatib ma al fara'id sune sunnoni na nafilfili da ake yin su tare da sunnonin farillai wannan sune kamar haka akwai ar rawatibul muakkada ma al fara'id akwai rawatib din su ma akwai muakkada tunda kai tambaya wasu guda hudu da ake yi bayan azhar shin sune na kusa da la'asar to kaga dole a kakkasauta maka su na farko akwai sunanun rawatib almuakkada sunnoni ne na rawatib amma wannan masu ƙarfi ne wanda su ne annabi ya rike su in yana zaune da sahabbai wa'annan guda warkoi ne guda goma sha biyu su sha biyun nan su ne sunanun rawatib ɗin da ake ta magana a kansu su ne mu'akkadai amma fa akwai wasu sunanun rawatib ɗin ba wa'annan ba su kuma sunnoni ne guda 24 amma masu ƙarfin su ne guda goma sha biyu ne shi ne wanda ya zo a hadisin umu habiba annabi sallallahu alaihi cewa man salla isnatay asharata raka'a fi yawmin wa layla buniya lahu baytun fil janna duk wanda yake sallatan raka'a goma sha biyu a dare da wuni Allah zai gina masa gida a cikin aljanna a wani lafazi ma min abdin muslimin babu wani bawa musulmi yusalli lillahi kulla yawmin sintai ashara raka'a kullum mutum zai ke sallar raka'a goma sha biyu tatawwa an ghaira farida na tatawwi ne ba na farilla ba illa bana Allahu lahu baitan fil janna sai an gina masa gida a cikin gidan aljanna to ga tafsirinsa ya zo a hadisin Tirmizi riwaya na Ummu Habiba din kuma Ummu Habiba sai tana fassara mana hadisin take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fassara mana raka'a 12 din nan man salla fi yawmin wa layla 12 raka'a duk wanda ya salla raka'a 12 a wuni da rana da dare buniya lahu baitun fil janna za a gina masa gida a cikin aljanna imamul imamul tirmizi sai ya saka semicolon za a maka breaking din su arba'an qabla adh-dhuhri raka'a hudu kafin sallan azhar a riƙe min hudu hudu kafin azahar wa raka'ataini ba'daha da raka'a biyu bayan azahar nawa shida kaga yanzu ya mana tambayan raka'a hudu da ake yin su bayan azahar kaga a wannan hadisin an ce hudu sai aka ce biyu sune sunanur rawatib almuakkada kenan mun gane mun rike nawa yanzu shida wa raka'ataini ba'da almaghrib da raka'a guda biyu bayan maghrib raka'a nawa takwas wa raka'ataini ba'da al-isha da raka biyu bayan isha nawa an kira sallar la'asar ba a kira la'asar ba ko kafin ta ko bayan ta wa raka'ataini qabla al-fajr sai kuma raka'a biyu kafin al-fajr sune raka'atai al-fajr raka'a nawa goma sha biyu hadisin tirmizi ya fassara hadisin ummu habiba tai yanzu mun gama da sha biyu din nan me sunan su sunanun rawatif al-mu'akkada su ne raka goma sha biyu ya zo a hadisin aisha annabi sallallahu alaihi wasallam man sabara da sa man sabara ay harasa ala fi'lihi ala isnati ashara raka'a min as-sunnah bana Allahu lahu baytan fil janna arba'an arba'a rak'atu qabla az-zuhr wa rak'atayn ba'da wa rak'atayn ba'da al-maghrib wa rak'atayn ba'da al-isha wa'annan dai suka maimaito hadisin aisha haka yazo hadisin abdullahi dan umar amma har ya ƙara mana da juma'a shek ibn bas Allah ya masa rahama yake cewa man akada bi hadisi ibn umar wanda ya karbi hadisin abdullahi dan umar zai ga rawati raka'a goma ne wanda ya dauki hadisin aisha zai ga raka'a goma sha biyu ne hadisin ummu habiba ya karfafa hadisin aisha wanda ba wannan tafasil din zamu shiga ba ina so in tafi mana can as-sunanu tafsilan zamu dawo sunan din kuma a rarrabe a rarrabe kenan al-muakkada wa ghairul muakkada ma al-fara'id muna da muakkada sune guda 12 mu akwai kuma sunan waɗanda ba muakkata ba muakkada ba idan ka hada su shine zai baka raka'a 22 ba 24 na fara da azu ba raka'a 22 a tarin hadisan da duk na tsallake su zaka samu kafin azhar raka'a hudu ne amma bayan azahar shi ma raka'a hudu amma hadisin hadisin kuma bi raka'a da muka ce raka'a biyu wannan guda biyun ƙarin da aka yi su ma rawatib ne amma ghairu muakkada in ka dauko hadisin ummu habiba qabla al-asr raka'a hudu qabla al-asr afwan hadisin abdullahi dan umar qabla al-asr raka'a hudu qabla al-maghribi raka'a biyu ba'da al-maghribi raka'a biyu in ka dauko hadisin Anas ba'da qabla al-isha raka'a biyu ba'da al-isha raka'a biyu hadisin Abdullah ibn Mughaffal qabla al-fajr raka'a biyu wa sunnatul fajr akan sunan rawatib kenan al'amarin guda takwas bayan juma'a shi kuma akwai guda hudu guda tara kai bayan juma'a kuma guda hudu guda hudu shine zai baka raka'o'i 22 22 dai to ga tafsilan yadda suke arba'u raka'atin qabla adh-dhuhr wa arba'un ba'daha raka'a hudu kafin azhar raka'a hudu bayan azhar hadisin ummu habiba sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hafaza ala arba'in qabla adh-dhuhr wa arba'in ba'daha amma a hadisin sunanur rawatib sintaini ba'daha kenan wannan riwaya ta Ahmad da Abu Dawud sunna sunna ce ratiba amma gairu me gairu muakkada haka hadisin abdullahi dan umar rahimallahu ra'an salla qabla al-asr arba'an kaga qabla al-asr ya tabbatar mana raka'a hudu sannan raka'atani qabla al-maghrib wanda babu shi babu shi a wancan hadisin sunan rawatib kafin magriba sannan raka'atani ba'daha shi kuma akwai shi a ciki almuhim dai idan ka tattara su duka wayannan sune raka'a 22 sunan rawatib ghairul muakkada in kuma muakkada ne sune guda 12 wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake rike da su a halin zaman gida sune guda 12 din nan idan yayi tafiya baya yin sunan rawatib sai guda daya a sunna ratiba guda ɗaya yake yake rikewa ita ce raka'atul fajri raka'atul fajri su kadai yake yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa sahabbai ba sa yin su a tafiya ba a yin sunanur rawatib abdullahi dan umar yake cewa in dai zan yi sunanur rawatib a halin tafiya to ko zan cika sallan farilla ma da aka ce mai da ita raka'a bibbiyu me yasa ita raka'atul fajri ta zama tana da ƙarfi saboda annabi bai taɓa barin ta ba ko a halin tafiya ko a halin zaman gida sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana sassauta ta saboda mai saboda kar a ce ma wani lokaci ya kyare ta ya sassauta ta saboda ko a halin tafiya ba za ta bashi wahala ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya gama na falala wanda khairun minad dunya wa ma fiha sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ana yin ta lokacin ta bayan kiran sallah kafin yin iqama saboda girmanta sannan saboda girmanta ita ce idan an yi ta ba a sake kowace irin nafila kowace nafila ba a sakewa almuhim wannan shine amsa game da wannan a gurguje wallahu ta'ala a'lam yayi tambaya game da tarawihi yace idan an yi tarawihi wani masallacin ana yin wutiri sannan in an zo tahajjudi ma a ce za a yi wutiri ya abun yake idan aka yi tarawihi aka yi wutiri akwai hanyoyi da yawa da malamai suka bada mafita zan faɗi duk hanyar da ka zaba ta yi maka idan aka yi na farko dai ba a yin sallan tarawihi a fara da liman a gudu a ban liman mutum ya gudu ya ban ladansa haka malamai suka fada in an fara da kai ka tsaya sai an gama ta duka in limamin zai wuturi kai wuturi da shi idan ba zai wuturi ban yaso ka yanke to in limamin ka zai wuturi kai ba ka shiga kai wuturi da shi ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka tashi kawai ka ƙara raka daya wuturin kenan ana yi sai ƙara raka daya shikenan ka mai da ita ba wuturi ba idan aka yi sallan tahajjudi aka yi wuturi shi kenan kai ka gama wuturinka in ka ga dama za ka bar wannan wuturin a zaman kayi wuturinka sallan tahajjudinka daga an yi kaga an sake wuturi watakila wani masallaci daban za ka yi ana sallaman wuturi kai kuma sai ka tashi ka kara raka a ɗaya dama ka riga kayi wuturinka wannan ka cike mata shi kenan ka kashe wutar in kuma masallacinku ba ku yi wuturi ba shikenan kwa yi ta a wajen a lokacin tahajjudi ba ka da wani matsala wallahu ta'ala alam sauran kuma neman addu'o'i ne ana ta neman addu'a Allah ubangiji ya mana jagoranci asusun marayu mun samu ƙarin kudi naira dubu ɗari akwai alhaji baffa wanda da shi muke tafsiri a nan gurin alhaji bello kenan ko nnpc yayi bello wanda ke ci masa yayana bawan allah ya turo 100,000 a saka a cikin asusun marayu muna masa addu'a allah ubangiji ya saka masa da alkhairi allah ya kara masa jagoranci allah ya biya wani wannan yake tambaya ya halatta idan mutum ya ga shekarun tsufa sun ci masa bai daina haihuwa ba ya tsaye da haihuwa saboda tsoron makoman tarbiyyansu bai halatta ba bai halatta ba bai halatta ba inda yin maganan tsoron tarbiyya ne wannan tarbiyya da kula wannan na ubangiji ne yawa idan dan wani abu ne zai dakatar da haihuwa wannan wani abu ne daban amma inda dan wannan tsoron ne haramun ne kuma ko baka tsufa ba kana so ka tsaye da haihuwa ko kuma ka tsara ka tsara haihuwa babu laifi a ciki ba ka tsere ta gaba ɗaya ba ka tsara ta shekara biyar biyar ka ke aihuwa saboda wani tsari naka amma ka dakatar da aihuwa ka soke an dena an haƙura wannan shi ne akwai magana a kansa tambaya ta ƙarshe zuwa ga malam da fatan kayi mai ne kawayi gari lafiya allah ya sa haka malam mu masoyanka ne daga FCE Gombe Allah ya ƙara mana ƙauna gaba ɗayan mu muna jin karatunka kullum don Allah a taya mu da addu'a muna exam Allah ya ba mu sa'a kuma Allah ya ƙara ɗaukaka akwai masu neman addu'o'i da yawa da su wa'annan na FCE da sauransu muna addu'a Allah ubangiji ya saka wa kowa da alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya biya wa kowa bukatunsa masu damoyi Allah ya yi musu damoyi wayanda suke da bukatu Allah ubangiji ya biya musu bukatu akwai ɗalibi na almajiri na direba na awwal yarima wanda yau kwana hudu ma yana muna tare da shi a nan wajen tafsiri din nan yayi accident awwal dan agaji ya yi accident kuma gaskiya is unconscious tun jiya din nan na je kansa ma bai gane ni ba amma yau na samu labari har ya tashi yana zama yana dan magana haka duk da cewa baya gane mutane sosai muna roƙo a saka shi addu'a Allah ubangiji ya ƙara masa lafiya wanda duk tafiye-tafiye na da dukkan abubuwa na tun ma tun asali ma shine shine dan agaji na shine shugaba Salisu Gombe ya dauka ya danka min shi a matsayin dan agaji sama da shekara 20 ko kuma in ce sama da shekara 18 zai zan ce 18 wajen shekara 18 tun yana ɗan ƙanƙani haka da shi zai zo mu tafi wajen wa'azi bawan Allah ne muna so a saka shi addu'a Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya ya samu accident da mashin da mashin suka hada idon sa nan ya tabu jini ya shiga cikin kansa sai an yi aiki an cire jini din ko an yi wani abu dai na faɗi abin ne domin a ƙara addu'a akai a ƙara addu'a matsan lalle jikin da sauki lalle jikin da sauki amma har yanzu fa baya gane mutane Allah ya ƙara masa lafiya muna addu'a wa jama'ar zakka da waƙafi na Gombe zakka da wakafi na gombe karkashin jagorancin shi ciyaman ɗinta dr abdullahi amir abubakar lamido wanda an san shi da jajircewa da kokari wannan abin nan hukuma ta zakka da wakafi ta gombe tana ayyuka da yawa ɗalibai na su su goma bai fi sati ba sun zo sun same ni suka ce malam ka mana godiya kai ka tura sunanmu shekara biyu baya an yi ta mana training na tsawon shekara biyu mun wuce batch A mun wuce batch B mun wuce batch C yanzu kuɗin da muka ajiye ya kai kaza za a ƙara mana kuɗi kaza za a sake tura mu guri kaza a ci gaba da mana training ka gani har na manta da wannan al'abarin suna yi suna harkan da shi ma a ranar wata mata ta zo nan ta ce malam ana da shan dibino a taba mana su mu jiya maganar da shan dibino a ina za mu yi depositing ya za a yi ayyukan su yana da yawa a jiya suke gaya mana cewa suna da abin nan na ciyar da buɗe baki na yin buɗe baki a gurare daban-daban wannan za su zaɓi anguwa ne su je su ciyar da kamar mutum arba'in a guri guda sun yi anguwa goma sha hudu yau anguwar nasarawa ita ce ta goma sha biyar kuma suka zaɓi santan nan ta al'afat wanda yanzu da shi za mu ci abinci za su yi buɗe baki a wannan guri ga nan ciyaman ɗin muna tare da shi wannan ayyuka da muke da suke yi muna fatan allah ya amsa musu sannan muna kira ga dukkan masu ba da gudunmawansu in an tashi gudunmawa a kitino zakka da wakafi ta gombe tsakani da Allah ba karamar wuta suke tare mana ba suna kashe wutan abubuwa da yawa idan ka je ka ga mata da ake koyawa sana'a in ka ga marayu da ake ciyarwa in ka ga marasa karfi da ake taimakawa abinci da ake bayarwa sai dai mu ce Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi ya amir ko aminci biyu ne za ka gaisa da jama'a muna so sautin kai fito a darasin mu na yau insha Allah duniya ta gani ta yi muku fatan alkhairi muna maka fatan alkhairi ko a cikin minti ɗaya ne Allah ya muku jagoranci
bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna gaisuwa irin ta addinin musulunci muna fata Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi bisa darussan da yake gabatarwa a wannan masallaci wannan cibiya mai albarka ta al'afad a darasin da ake Allah ya sa ya amfane mu Allah ya sa mu cikin waɗanda za su ɗau darasin su aiki da shi su samu tsira a cikin wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya sa mu samu shiga cikin waɗanda Allah zai yanta a wannan wata mai albarka ina ganin bani da wani abun da zan faɗi sai dai addu'a da fatan alkhairi to mukan yi a kowace shekara dab da lokacin shiga damuna da kuma lokacin da aka fara shiga damuna mukan yi tsari mu yi lissafi mu sanarwa mutane babban abin da muke son yi shine muna so ya zama al'ummar mu ta ɗabi'antu da dashen bishiyoyi musamman kuma a bishiyoyin da za su taimaka wajen kyautata yanayi kamshinsa sanyin yanayi samun inuwa ko ba haka ba da kuma magance zaizayar hamada wannan duk yana cikin abin da bishiyoyi ke isa kuma samar da abinci musamman fawake da kuma particularly dibino wani abin da muka wato wani abin da yake tabbatacce shine a Najeriya yanzu ba ma iya samar da kashi talatin bisa ɗari na dabinon da ake bukata a ƙasar ina fata kun fahimci abin da nake nufi don haka sh- in kun lura a shekara ashir sha biyar da suka wuce zuwa yanzu zuwa ashirin da suka wuce population ɗinmu ya yi doubling adadinmu kullum yana ƙaruwa amma production ɗinmu na irin waɗannan abubuwan yana raguwa a unguwanninmu duka za ka gani da akwai kakar sare dabino kusan za ka in wannan gidan babu dabino wancan akwai to amma yanzu kafin ka ga gida ɗaya mai dabino za ka sha mamaki to shi yasa muka yi tsarin cewa muna so mu wayar da kan mutane domin wannan abun wakafi ne abu ne da in ka yi wani zai amfana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a ingantaccen hadisi ko amma ma min abdin ah, babu bawan da yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fa ya'kulu minhu tayrun aw insanun aw bahima illa kana lahu bihi sadaqa lokacin da duk ka dasa bishiyar nan in dabba ta ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo magana sai ya fara ambaton tsuntsu bai ambaci mutum ba don ka san komin kankantan yadda aka amfana da shi akwai lada fa ya'kulu minhu tayrun dabba ta ci tsuntsu ya ci au insanun ko mutum ya ci ko dabba ta ci duka kana da lada to muna so muna da tsari cewa sai mu ce to duk wanda ya bada naira dubu biyar ko dubu goma gwargwadon lokacin da lissafin mu ya nuna zuwa yanzu dai watakila ka bada kaman dubu takwas za a iya dasa maka bishiya guda ɗaya zuwa goma takwas zuwa goma za a iya dasa maka bishiya guda ɗaya mu kuma kokarin da muke yi shine wasu suna bada gudumawan fili sai a je a daddasa a wajen wani yayi wakafin fili wasu kuma su bada kuɗin da za a je a yi ko kwanan nan akwai matar da bara na san da ta bada danta ne ya rasu ta dauki naira dubu ɗari biyar ta bayar ta ce a dasa masa bishiyoyi akwai wanzu ko wannan satin akwai wanda suka ɗauki kuɗi suka bayar suka ce su kuma inda za a je a yi irin wannan a je a tona bohol kowa yana ƙoƙarin neman lada limithli hada falyamal al'amilu wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun wassalamu kenan kofar abu da take a tuntubi zakka da wakafi wajen dasa wayannan bishiyoyin da kuma in bohol ma zaka tona a wanda a gonar da aka bayar in kudin zaka tura ka faɗi abin da za a maka in ma gonar zaka bayar ana so a fada da aiki din kofar abu da ne ni ma he yanzu na samu wannan details din Allah kuma ya saka da alkhairi kuma in Allah yadda za mu ga ta inda jama'ar mu za su shigo jazakumullahu khairan ina so a yanka mana wannan sai mu saki a face din insha Allah